wato wai wakilu waju zaudu miji zai wakiltar da mai hukumcinsa shine dan kwamitin nesa a cewa in ya je ya sake ta amma ta biya shi ita kuma za ta wakiltar da nata ita ma wakilin yawa ta yi ta ce ita ta yarda a je saboda yana cutanta a yi mata hulu a ce ta biya shi to su mutanen fahimtar da ne su yi ƙoƙari wa ya muyanin zalima su umarni a zalimi biruju ya bar zalimci ya zuko ya koma bar zalimci in mijin da yake zalimci a ce masa ya ji tsoron Allah kada ya zalunce ta idan ita ne a ce ta ji tsoron Allah kada ta zalunce shi an kuma in sun duba abin ya gagara to sai su an yi farka an yi farka ne au yi farka ne wato ko kuma a ba su in an ga hakan shi ne ya fi abin ya rikice an rasa gane mai cutar to ya za a yi to sai a ce to sai a rabu ita da yake ta ce yana cutar da ne ta biya shi dukiyarsa ya sake ta ita ma da ta ce da shi ma da yake ta ce yana cutar da ne to ta biya shi din ya mata wani in yuri na islam amma su hakamani din masu kwamitin din idan suka yi niyya islam gyara da masu da niyyar su na gyara ne ba ne rabuwan ba to in su yi gyara niyyar gyara ya faƙi labarai ma Allah zai musu katari za su gane mai gaskiya su kwabe shi yawa in da masu ma sun je da kyakkyawan niyya ne da su san mai gaskiya su san mara gaskiya بين الزوجين أي يقدرهما ألا زي قدر أمسو ألا ما هو داعته أكم منين يزمن الدنيا نجارا كون ربهم داسو غاني إن سنجد دم الله حكمان ننكم سننا za a nemi adalai ne kuma wanda su san addini ɗaya daga cikin danginta ɗaya daga danginsa inna Allah Allah kana ya zama aliyu masani ne habiran gwani mai ba da labari su muni
Sadakallahu alazim ta fito daga wata malama ne tana cewa da fatan malam yana cikin koshin lafiya kuma da fatan malam zai sha ruwa cikin ƙoshin lafiya tambayar ta tana cewa Allah shi gafarta malam bayan ta gama haila har ta ɗauki azumi sai ta ga wani ruwa to Allah shi gafarta malam wannan ruwan zai karya mata azumi kuma za ta bar sallah sai ruwan ya ɗauke?
dama wannan ruwan an ce haila bayi wato shi haila ba ya tabbata ya kare shi da shi shi ne alƙasatu da baila ruwa ne gurɓatacce idan shi ta gani to dama hailan ta yi garagen wanka ne kawai amma da yake ya zo to wannan ba za ta bar azumi ba shi kenan azumi da yana
sai mai tambaya na gaba ya ce da fatan malam yana lafiya yace Allah shiga bata malam menene hukuncin saka hoto a masallaci
hoto malamai sun yi magana da yawa kai akwai hoto mai inuwa shine wanda ake ce haram akwai hoto wanda yake ba mai inuwa ba kamar yadda ake dauka a takarda wannan ba haram ba ne in an saka shi a masallaci in ma ya zama makaruhi kuma amma ba zai kai darajar haram ba
sai tambayarsa ta ƙarshe ya ce ya ji wani malami yana cewa ranar tashin alkiyama akwai wata halittar da take tsamo masu hoto tana kai su wuta wannan maganan gaskiya ne
eh to ni ban karanta wannan ba dan maluman abin da suke faɗa yana da yawa yawa irin wannan yawa na shi dai hoto wanda yake mai inuwa laifi ne amma wanda ba mai inuwa ba bai- ba laifi ba ne sai dai ya zama makaroni amma in ban da aka ai yanzu a hoto ko a jikinka nan in akwai naira dubu akwai hoton kafiri da musulmi in ka zo sallah ya zaka da shi ka ga wannan bai da inuwa ko to saboda haka wannan malamai suna faɗa ne Allah sauwaje amin Mhm.
sai na gaba yace Allah shiga bata malam menene hukuncin mutumin da ya sadaka da baiwarsa
halal ne yayi na'am halal ne na'am bai bai ji kisan manzon Allah ba ne da rabi Sallallahu alaihi wasallam.
jiddiya ai halal ne na'am Mhm.
sai karshe ya ce Allah shiga fata mala yanzu ko akwai bayi a wannan zamanin
bayi Allah ne ya ce a yi bayi ƙur'ani ya tabbatar da shi ƙur'ani kuma yana nan saboda haka bayi suna nan sai turawa ne suka zo da zalunci suka ce mana babu bayi saboda haka su ma nan zalunci suka yi sai dai kuma ka wajen mallakan bayin da mutanenmu sun sun- sun yi kuskure domin sukan kama ɗa sai a ce masa bawa bawa hanyarsa akan mallaka ko ka je yaƙi ka kama ko ka saya ko kuma ma'aifanka su mutu su bar maka gado hanya uku ne ne. to amma yadda muke ji yadda muke ji bayan daga baya ko musulmi ne ko malami ne da almajiransa duk sai a zo a ce musu an yi wani abuwar kifa kwando sai a ɗebe su sai a je a sai da su to wannan wanda ya sai da ɗa ya ce masa ba yana daga cikin wanda Allah ya yi alkawari zai kona shi don ɗa ba zai ba ba amma ba yadda ake samu mutane ne da aka kira su ga addinin musulunci suka ki aka yaƙe su aka rinjaye su ne ake cikin su ake samu bawa amma musulmi a zo a kawo musulmi don yadda suka faɗa a shekarun da suka wuce din na kakanninmu ko daga wannan anguwa kan je wuce anguwa in wani ya baɗa maka toka zai so ma dukan ka ka zama bawa to wannan bai halatta ba amma bawa na nan yawwa matukan ƙura'an na nan ya tabbatar da bauta kuma lai- laifin mutane su gane bautan nan ba annabi muhammadu ne ya kawo bauta ba tun annabi bai zo ba ana bauta shi da ya zo ma ya gyara ne ya faɗi sifofin da ake yi a kan bawa amma tun da tun tun daga kan ƴaƴan annabi adamu akwai bauta wanda ya fi ƙarfin wani ya bautar da shi amma musulunci ne ya zo gyara hanyar mallakar bawa to amma bai- bai- Allah bai hana ba tunda Allah bai hana ba yana nan sai dai hanyar kama bawa ne bai da kyau Allah ke Amin. sai takarda na karshe ya ce Allah shiga fata malam shi yana aiki ne a in- a garin da mafi yawancinsu mutanen sun sa hidiman duniya ne a gabansu sannan ya halatta ya rubuta wasiha da cewa idan ya mutu a dawo da shi inda za a yi masa addu'a
idan mutum ya mutu ba cikin mutanen da ba su sa sha'anin Allah gaba ba in yana da gata in yana da wani bu na alheri zai yi wasiki a kan ya mutu a kai shi kaza abin da shi wannan bisan nan da ake yi shi fa wato gawa ana neman ana neman masa gata don koyon da irin makabartar nan idan an je an hana hada ka da wani mai mummunan laifi ba zai shi ma zai cuce ka saboda haka annabi yusuf ya mutu a misira kuma wanda suke yan uwansa masu addini ne amma ya wasiya duk lokacin da za su fitar da garin su ɗauki akwatin gawansa su kai da wajen iyayensa saboda haka ko mutum ya mutu gun da yake zaton alheri zai nemi a kai gawansa gun ko yawa ko yanzu in akwai wani mutumin kirki da ka sani da ka so a haɗa gawanka kusa da shi don zai amfani ko a lahira yawa ba yadda su mutane suke zato haka kowane irin gawa ka kusace shi bai da alheri Allah kuma ya kiyaye ni ni salati annabi goma Allah gafarta mana Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu iyayensu Allah gafarta ma malamanmu da malamansu Allah gafarta ma jama'an musulmai maza da mata da muminai maza da mata Allah gafarta mana mu kanmu Allah sa a lokacin da za mu mutu da mutu da imani Allah sa lokacin da za mu mutu da imani amin Allah garfata ma ‘ya'yayenmu da ‘ya'yayenmu da jama'anmu da jama'an jama'anmu da masoyanmu musulmai don albarka annabi sallallahu Allah ka yaye mana duk abin da muke tsoro Allah ka ba mu duk abin da muke so Allah ka yaye mana fitina Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu karuwan arziki a wannan ƙasa namu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam karanta karanta ayatul kursi Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'udhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يدون شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana mutuncin mu Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana kasan mu don albarka annabi duk abin da zai dame mu Allah ka wani maganin sa duk abin da muke so Allah ka ba mu shi a cikin daɗi rai don albarka annabi mu karanta alam nashra alam nashra laka sadraka wa wada'na laka rizqaka allazi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Allah sauke mana al'amuranmu abinda duk muke nema na alheri Allah ba mu abinda muke nema na alheri Allah ba mu Allah ba mu da bakin ciki Allah ba mu da wahala a duniya da lahira don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴanmu na musulmai da suke neman ilimin zamani da ilimin addini Allah ka hore musu Allah ka hore musu da albarkanin dukkan abu wanda yake wuya Allah ka raba mu da shi dukkan abu wanda yake mai sauki Allah ka sada mu da shi Allah ka raba mu da wahala ka raba mu da wahala Allah ka raba mu da kunci Allah ka raba mu da damuwa Allah ka mana alheri don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta na zallahu نازلنا في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإسم ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله من البركة Allah ya mana albarka duk abin da muke nema Allah ya ba mu mai albarka duk abin da Allah ya ba mu Allah ya masa albarka na jama'a mu duka Allah ya masa albarka Allah ka aiko da albarka a ƙasarmu ka aiko da albarka a garinmu Allah ka aiko da albarka a ungoyinmu Allah ka aiko da albarka a gidajenmu Allah ka ba mu albarka Allah ka sa shi a hannunmu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam don albarka annabi domin albarka alqur'ani الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين akwai wani bawan Allah a nan wanda shekaran jiya da zuwan mu yi karatu da shi yana kuma ya samu ma'aikinsa ya rasu mu karanta masa kulhu a kafa uku uku Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan Allah gafarta masa Allah gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu Allah gafarta mu sauran musulmi maza da mata da muminai maza da mata amin Allahumma anta martabbi billahi wa tanabbi ya bashika faqad da'una kama amartana fa ajibna kama wa'adtana ya zal jalali wal ikram innaka la tudhi'u fatiha da bismillah don duk wanda yake da wata bukata da alheri Allah biya mana wanda yake tsoron wani shari Allah kaɗe mana don albarkan fatiha da kitabi Allah tirar da mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله